الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشهود وأنواع الشهادات وما نعم.
يتعلق بذلك na'am babin shaidu wanda za su ba da shaida da kuma nau'o'i na shaida ɗin na'am kuma ya ta'allaku bi zalik da abin da yake ratu da tayuwa da wani wa shahidun sibatu ulmariya adalatun da ya kuzur hurriya والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيها وهو في
يقدر في مروءة الإنسان فالعدل ذو التبريز ليس بقدح ليس يقده yawa fi فيه siwa سوى عداوة adawatin تستوجب tusawwahu وغير ذي التبريز قد يجره بغيرها من kulli ma yastaqbahu من عليه واسم خير قد ظهر yukiya illa fi darurati safar ومن بأكل هذه فلا غنى أن أن يزكى والذي قد آمنا بهالة الجره فليس فليس تقبل يقبل له شهادة ولا يعدل وإن يكن مجهول حال ذكيا وشبهة توجب فيما ادعي
معروف عين عدلا إيه، والعبد هاجرا وإن غاب فلا وشاهد تعديله تعديله باثنين كذاك تجريهم تجريهم مبرزين والفحص من تلقاء قال قال قنع قنعا فيه بوايد في الأمرين معا ومن يزكي فليقل فليقل عدل عدل رضا الرضا وبعضهم يجيز أن يبجبا وثابت الجرح مقدم فلا على ثابت تعديل إذا ما اعتدل وطالب التجديد للتعديل مع مدي مدة فالأولى يتبع ول- ولأخيه يشهد المبرز من كذا كما نعم يوا إلا بما تهمت فيه تبرز والأب والأب لابنه وأخذه وأخذه منيع مني وفي ابن زوجة وأخذ ذاته ووالدي زوجة أو زوجة أب وحيث ما تهمت هذا كلب كهالة العدو والظنين والقسم والوكي والمدين وسار أن يشهد ابن الابن في في محل محل مع أبيه وبه جرى الأمل وزمن الأداء أداء إلى إلى التعمد صاح اعتباره لمقتديه التعليم
kun gauri?
ana wurin nan bai ma duhu ba a ba mu sana ba mu sana na'am
ya ce na'am wa shahidun sifatuhul mar'iyya shaida ka san yau an dauke wuta ne na'am shaida sifan shaida almar'iyya abin kiyayewa sifofin da za a kiyaye wajen shaida kan a karbi shaidan shi na'am na farko dai adalatun adalci dole sai ya zama adalci in shaida ba adali mutumin kirki bane ba za ka karbi shaidan shi ba na'am sannan na biyu ta ya kuzun faɗaka dole ya zama faɗakakke wayayye idan marafkani ne wanda yanzu za ku yi abu da shi an jima ya rafkana an zo an tambaye shi ma yana cewa eh to ni dai ina zaton in ba na manta bane wannan ba za mu karbi shaidan shi ba na'am hurriya haka nan yanci sai ɗa bawa ba a karban shaidan shi wal adlu to ba ya ce adalci ba yace wal adlu shi me adalci din wal adlu shi adali shine man yaji tanibul kaba'ira Na'am.
wanda ya nisanci manyan zunubai gaba ɗaya baya baya ƙarya baya shan giya baya sata baya caca baya kaba'iran nan gaba ɗaya baya yi na'am in yana yin wani ɗaya daga cikin kaba'ira to wannan ba adali bane ba za ka bi shaidan shi ba na'am sannan wa yattaqi fi ghalibin sagaira kuma yana kiyayewa cikin mafi rinjayen sagaira kananan zunuban ka san kanana din ba zai mutum kwata kwata tunda ba masu yi bane a ce baya yi ba amma yana iya kokarin shi yana iya kokarin kiyaye kananan zunubai na'am wa ma ubiha wannan fa sifan adili ne na'am wa ma ubiha abin da aka halasta din ma wa huwa fil iyani in dai abin a ido ya kadau yana suka fi muru'atil insani a mutuncin mutum baya yi gashi abin halal ne amma zai zubar da mutunci adili baya yanzu misali meye ainihin haramcin mutum yana tafiya yin sha'awar rake sai ya siya yana tafiya yana sha haramun ne amma ya zai zubar da mutunci yanzu ga ma rabi nan kawai mutum shi yana tafiya yana dukkan rake yana sha kaga ai ba zai kyau ba Ba zai.
to adili baya irin wannan Na'am.
duk abin da ko cin zogale a layi kana tafiya kana hambadawa kaga ai duk ba haramun bane amma abu ne wanda zai zubar da mutunci to adili baya yi na'am gashi abun ba haramun ba ne amma an samu yana yi kuma abin da zai zubar da mutunci ya zace wannan ba za ka rushe nan shi ba saboda me saboda a cikin kasuwa muka ga yana tafiya yana hamba da zogale to wannan ma ainihin suka ne a mutuncin aji na'am shine yace wa ma ubiya abin da aka halasta din ma wa huwa fil iyani ji abin a ido ya qadawu yana suka fi muru'atil insani a mutuncin mutum to adili baya wannan abun ba wal adlu adili zut tabrizi ma abokin fice da adalci wanda kowa ya san adili ne Na'am.
to irin wannan adilin mutumin kirki laisa ya fidau fili ba abin da zai suka cikin shi siwa adawatin tustaudahu in dai ba gaba da aka bayyana tsakanin shi da wanda zai je ba da shaida akan shi ba Na'am.
yanzu misali mutumin nan mun riga mun tabbatar da ya kure wajen adalci Na'am.
sai zai zo ya ba da shaida sai wani ya zo zai faɗi wani aibi to duk wani aibin da ya faɗa alƙali ba zai saurara ba illa sai in an aibanta shi da cewa to amma baran ka daɗe mun san mutumin kirki ne amma tsakanin shi da wanda ya zo zai ba da shaidan ana bin shi miliyan ɗaya ɗin nan akwai gaba to wannan gaban kam zai iya haddasa komai Na'am.
saboda haka gaba zai iya sa ki karban shaidan shi Na'am.
aka ce akwai adawa tsakanin shi da wanda zai ba da shaida a kan shi na Na'am.
to yanzu wannan za a iya karba amma banda wannan duk wani shuka ka kawo ba za su saurara ba Na'am.
wa gairu tabrizi amma adilin da bai fice da adalci ba mutumin da dai bincikawa aka yi aka tabbatar da mutumin kirki ne amma ba wai ya yi fice kowa ya san shi bane Na'am.
kadi jarrahu irin wannan za a iya mikanta shi bi gairi ha da wani gaba min kulli ma yastaqbahu daga dukkan abin da ake munanawa za a iya mikanta shi da shi Na'am.
yanzu misali mutanen unguwa sun je sun tabbatar mutumin kirki ne da shi muke kamsu salawat shi yake dan mana fadakarwa a masallaci shi yake kaza kaza alkali ya karba ya tabbatar sai wani ya zo ya ce ranka dade wannan za ku karbi yaran shi ba a san halin shi bane eh to a tambi mutanen unguwar bayan isha ina yake zuwa to ka gani sai magana sai suka je tabbas bayan isha ko ta mota tana zuwa tana daukan shi wannan kan ba mu sani ba sai ya ce to ga yadda yake ga yadda yake to dole a karba yawwa duk wani abin da zai mikanta shi an kawo dole za a kula Na'am.
wa man alai wasu mukhairin qazzahar Na'am.
duk mutumin da sifan alheri ya bayyana a gare shi amma ba a san halin shi ba to in an zo karban shaida zukiya dole sai an yi tazkiyar shi Na'am.
yawwa kasancewan wai dan ya zo unguwa tun da ya zo muna sallah da shi muna kaza kullun da sharbi kullun da dan asuwa kin kullun kaza kaza wannan ba zai sa kawai a karbi shaidan shi ba dole sai an binciki wanda suka san shi sun tabbatar da mutumin kirki ne Na'am.
illa bi darurati safar sai dan a laruran tafiya ne akan tafiya ne a mota wani abu ya faru sai aka ce waye shedan ka sai ka je ka kawo shi gashi nan da koran rawani shi da sharbin shi yana nan baya surutun banza baya kaza Na'am.
wa alaikum salam dan shi yana zuwa ah ah, ya- ya- Allah ya kai aha to kalli ka ajiya yayi kyau na gode a gaishe shi a gane amma a laruran tafiya za a karba Na'am.
tunda a mota abin ya faru mutanen nan duk baki ne in alkali ya ce a bincika su to wa ma ya san su saboda haka yanzu a mota kowa sifan da ya fito da shi za mu ce tun a gida ma haka yake in ya fito a zanzare da abubuwan shi za mu ce tun a garin su ma haka yake in ya fito da sifa na mutumin kirki za mu ce a garin su ma haka yake a karbi shirin shi tunda larura ne na tafiya wa man bi akasin haluhu wanda kuma halin shi ya zamo akasin mutumin kirki Na'am.
shi ma falaginan babu wadatuwa an an yi zakka da cewa a ainihin tazkiyan shi Na'am.
mutumin da gashi nan sifan shi ya fito bai nuna alama na mutumin kirki ba ne sai aka zo shaida aka ce shi ne shaida to yanzu alkali ba zai kawai ka kora dan baka ga alama mutumin kirki ba da ai da yawa za ka ga mutum sifan shi zai nuna ba alama mutumin kirki ba amma kuma ta ciki na abin a zuciya yake saboda haka dole sai an bincika Na'am.
amma wallazi kad alana bi halatil jarhi wanda ya bayyana da halin mikantawa Na'am.
wannan fa laysa tuqbalu lahu shahadatun ba za ka bi shelen shi ba wala yu'addalu ba za a rinta shi ba mutumin da zahiri gashi nan zai zo wani lokaci a buge unguwar ya sha giya ko kuma ana zaune zai ta biya muku maganganu na ƙarya kowa ya san ƙarya ne kaga wannan ai zahiri majruhi ne to yanzu irin wannan dan an ce wai adili ne ai duk abubuwan da yake yi ba wai da gaske yake ba duk wannan ba za a karba ba Na'am.
tunda ya fita da sifa na ainihin sabanin adalci Na'am.
wayan ya kun majula halin idan kuma an jahilci halin shi zukiya a yi tafkiyar shi mutum ne an rasa gane mutumin kirki ne ko na banza ne wani lokaci za a gan shi a zanzare ya dan sa taban shi a kunne ya fita wani lokaci kuma za a gan shi ya sa manyan kaya har da sa alkyabba ya fita kuma bako ne a unguwar wannan mutumin ba iya gane na kirki ne ko na banza bane sai aka zo zai bada shaida to wannan sai an yi taskiyan shi Na'am.
a je inda ya taso din ka tambaya ya halin sa yake Na'am.
wasu buhatun tujibu fi maddu'iya haka ne na'am hakanan ainihin wasu buhatun shubuha tujibu tana wajaba fi maddu'iya cikin abin da aka yi da'awa duk abin da aka yi da'awa har aka kawo shaidu ana tunanin a yi tasfiyar su a karbi shaidan su a wannan tsakanin an samu shubuhan da za a iya kwace abin a ajiye a kotu ba za a ci gaba da barin abin a hannun wanda ya aha wa mudlakan ma'rufa ainin uddila amma ma'rufa ainin wanda aka san ainihin shi uddila za a ajinta shi mutlakan sake ba kaidewa ko a gari ko a tafiya inda mutumin nan daga faɗan shi an san shi yanzu kaman mutumin nan babban malami ne limamin juma'a ne duk mashuhuri ne kowa ya san shi sai aka ce shi ne zai ba da shaida a kotu ba bukatan aji a bincika na'am yawwa tunda ma'rufu aini ne yana zuwa za a ajinta shi a karbi shaidan shi na'am wal akasu akasi ko idan ba marufu ainin bane Na'am.
amma an san mutumin kirki ne to hajiran in a zaune a gari ne za a adilta shi wa in gaba amma idan ya bugu ya tafiya ya dawo fala ba zai yi a karbi shaidan shi ba sai an adilta shi wa shahidun shaida ta'adiluhu idan za a adilta shi bi isnaini da mutum biyu ne ko Na'am.
kazaka haka nan tajrihun in za a mikanta shi ma da mutum biyu ne mu bari zaini wanda suke fice da adalci Na'am.
yanzu misali idan mutum zai zo ya bada shaida ba mun ce a adilta shi a tabbatar da mutumin kirki ne ko na banza ne ba to wanda za su adilta shi ce mutumin kirki ne a karba dole sai sun zamo adilai su ma kuma su din sai sun zamo mubarrazai da adala ma'ana wanda suka yi fice kowa ya san mutanen kirki ne so su ne za su zo su ba da shaida akan wannan mutumin kamar yanzu misali mutumin hausari ne zai ba da shaida a kotu to yanzu a kotu alkali wanda zai neman sai ya duba mutanen kirki wanda kowa ya san mutanen kirki ne a hausari sai ya kira su ba da shaida akan wannan mutumin kaga su ba bukatan bincike a kansu saboda an ce wanda zai yi tazkiyar shi ma a bincika shi shi ma wanda zai bincika shi dole a bincika shi ka buga abin zai ta san su ne saboda haka tun farko in an zo za a yi bincike akan mutum alkalin zai duba suwaye mutanen kirki a area Na'am.
wanda ya sani mubarrazai sai ya kira su su ne za su zo su ba da shaida akan wannan mutumin na'am والفحص في- walfasu bincike min tilqai qadin ta bangaren alkali uni a an wadatu fi a cikin irin wannan binciken biwayidin da mutum daya fil amraini ma'ana a cikin al'amura biyun gaba daya cikin adiltawa ko mikantawa in je ta bangaren alkali ne alkali ne zai sa wanda zai je bincika ya ji tunda ka san ai wai in ana so a gane mutumin kirki ne ko na banza ne ba wai za a ajiye shi ne a kira malamin unguwansu ko a kira wani mutum a unguwansu a zo a tambaye da Allah mutumin nan muke tambaya ai kaga za ka haddasa gaba ba haka ake yi ba kawai kai ne mai ba da shaidan eh to je ka mun ɗauki ainihin zuwa sati biyu ka dawo ba ka ɗaga maganan ba to sai kai nazari ka duba su waye mutanen unguwar mutanen kirki wanda za mu tambaya su ba mu ainihin labari kan wannan mutumin in an fahimce su shi alƙalin ba zai iya zuwa ba zai iya sa wani mutum daga kotu ɗin ya ce ya je can unguwar ya samu wani da wani ya bincike halin wani to irin wannan ne bincike shine walfasu min tilkai kadin to kuni a irin wannan an wadatu biwayidin da mutum da alkali ba sai ya sa mutum biyu ba mutum ɗaya ma in ya saka ya tafi yayi fil amrai na cikin al'amura guda biyu ma an tare ko a adiltawan ko a mikantawan duk abin da shi wannan mutum ɗayan da alkali ya yarda da shi ya aika shi duk labarin da ya zo da shi alkali zai aiki da shi na'am
wa man yuzakki wanda zai yi tazkiyar shaida wal yaqul lalle ne ya ce adilun ridan in na'am an zo an tambaye ka mutum in kana tabbatar da mutumin kirki ne sai ka faɗi sifa biyun nan ka ce adilun mutumin nan adili ne mutumin kirki ne baya cutan kowa tsakanin shi da kowa lafiya sannan riban yardajje ne tsakanin shi da Allah baya saba wa Allah da kaba'ira na'am wa babuhum amma sashin malamai yujizu ya halitta an yi baɗi ba ya baɗi sashi ka ce adilun adili ne kawai ko kuma ka ce ridan yardajje ne ko baka ce adili ba tunda ai a kalma ne mutarajifat ba zai yiwu a samu adili wanda ba yardajje a wajen Allah ba ba zai yiwu a samu yardajje a wajen Allah wanda ba adili ba dan mai cutan mutane Allah ba zai yarda da shi ba wanda kuma ainihin ya zamo ah, ah, mai yardajje a wajen Allah to dole zai zamo adili Na'am.
yawwa ba zai cutar ba na'am wa sabitul jarhi sannan shaidun idan suka zo sabitul jarhi mai tabbatar da mikantawa muqaddamun shine abin gabatarwa ala sabiti ta'dilin a bisa mai tabbatar da adiltawa idza ma atadala idan suka daidaita ma dinnan zaida ne idza itadala an suka daidaita misali mutumin da za a yi bincike a kan shi sai aka samu baki biyu wayannan mutanen su ma mutanen kirki ne wayannan ma mutanen kirki ne wayannan biyun mutanen kirkin suka ce mutumin kirki ne wannan ya cancanci a karbi shirin shi wayannan kuma suka ce wannan mutumin eh mutumin banza ne bi halatta a karbi shirin shi ba to yanzu maganan wa za mu ɗauka za mu ɗauki maganar sabitul jarhi masu tabbatar da inkantawa wanda suka ce na banza ne su za ka ɗauka kai alkali in ya dawo sai ka ce wani eh kai hakuri gaskiya ba za mu iya karɓan shaidanka ba saboda hatsarin da yake cikin karɓan shaidan fasiki ya fi ainihin hatsarin da yake cikin koran adili dan mutum adili ne ma an ka kora ai za ka wani adilin ne amma idan fasiki ne ka karɓi shaidan shi ka kwaba za a yi saboda haka wannan sun ce fasiki ne wannan sun ce adili ne to kawai ka rinjayar da bangaren wanda suka ce fasiki ne ka kori shaidan shi a kan ka karbi shaidan shi ga wanda suka ce adili ne wa dalibul tajdidi mai neman sabantawa litta adili ga adiltawa ma mu bi muddatin tare da shudewan zamani fal aula abin da yafi yutta ba abi maganar shi yanzu misali mutum ne mun san mutumin kirki ne adiji ya zo ya ba da shaida ba sau ɗaya ba sau biyu ba a kotu an karba in ba kuma ta ba a baya mun ce inda kotu ta yi taskiyar mutum ya ba da shaida aka karba ne tsin wani rikici ya sake faruwa ya zo zai ba da shaida ba sai an ƙara yin taskiyar shi ba ba mun faɗi haka ba to yau sai ga wani mutum ya sha zuwa kotun nan ya ba da shaida an karba an yi taskiya an tabbatar da mutumin kirki ne amma yanzu an ɗauki tsawon lokaci mai yiwa ma ya tafiye tafiye ya je ya daɗe ya dawo to yau da shari'a ya faru sai shi wanda ake shari'a ya ce wannan mutumin ranke daɗe a sake yin taskiyan shi to fal aula abin da ya fi wuce ba a bi magana saboda mutane suna iya canzawa mutum zai iya zama mutumin kirki ne da amma yanzu ya yi tafiya ya je ya ɗebo ɗabi'u na banza saboda haka in ji an samu mubi muddatin tsawon zamani to fal aula abin da ya fi wuce ba a bi wannan maganan a sake yin taskiyan shi wali akihi yashhadul mubarridu al mubarridu mai fice da adalci ya shahadu zai iya ba da shaida li akhihi ga dan uwan shi ma ka san mun ce dan uwa ba zai ba da shaida ma dan uwan shi yana jin wani haƙƙi a karba ba saboda tuhuma na soyayyar da yake tsakanin su to amma idan shi wannan dan uwan ya zamo ya yi fice da adalci kowa ya san mutumin kirki ne kasancewan dan uwan shi ne ba zai sa ya ki gaskiya ba sai dan uwan ya kawo ƙara waye shaidanka sai ka wannan mubarradi da adalci nan to za ka karba shine wali akihi yashhadu al-mubarrid illa bi matumatu fihi tubrazu ko tabruzu sai dai inda tuhuma ya bayyana fihi a cikin shi gashi dan uwan nashi ne shi mubarizin ne da adalci amma kuma akwai wani tuhuma na soyayya tsakanin su ko kuma dan uwan mai yiwa dan uwan yana jin haƙi ne miliyan biyar waye shaidan ka sai kawo shaidan limamin unguwa dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya limamin juma ne na unguwansu yazo zai ba da shaida kaga mu barraji da adalci ne ko to yanzu dole za a karba ba za mu duba wannan yan kwantakan ba sai dai kuma idan an samu wani tuhuma shi wanda ake bin kuɗi ya ce ranka ya daɗe abu bincikawa za mu limamin juma kai baka san shi bane ya ce to ranka ya daɗe na san shi amma abin da ya sa shi a bincika ya mai alkawarin zai kai shi haji kuma ya gaya masa cewa wannan kuɗin ya tabbata ne zai kai shi kaga akwai tuhuma kwarai ya mai alkawarin zai kai shi haji kuma ya nuna mar in wannan kuɗin ya samu ne zai kai shi kaga ya aran ma duk yadda ainihin abu yake zai iya kokarin shi wannan kuɗin ya tabbata saboda haka in an samu irin wannan tuhuma ba za mu duba matsayin adalcin shi ba dole wannan maganan zai suka a haƙƙin shi an bincika an ji da gaske ne to wannan tuhuman za ta yi aiki a kan shi wal abu libnihi amma uba ya bada shaida ga ɗan shi wa aka su ko aka sun haka ɗaya je ba da shaida ma uban shi wannan muni a an hana kwata-kwata ko mi ainihin adalcin shi in je ɗan shi ne yake bin haƙƙi ba za ka fi shaidan shi ba haka in uban ne yake bin haƙƙi ɗaya zo zai ba da shaida ba za a karɓa ba wa fi ibn zaujatin a cikin ɗan matarsa wa akasi ko akasin haka mijin uwar mutum za utubi wannan da shi aka bibiya mutum ba zai kawo agolan gidan shi wanda yana a gidan shi yake dan matar shi ne ba da shaida yana bin haƙi a karba ba haka nan yaro ba zai kawo mana mijin uwarsa ai shi ma uba ne mijin uwa ai baba ne saboda haka shi ma ba zai ba da shaida a karba ba saboda karfin tuhuma da yake cikin wayannan na'am wa walidai zaujatin haka nan iyayen mata mutum ne yake bin haƙƙi sai waye shaidan ka ya kawo uban matarsa ko uwar matarsa ba za su ba da shaida mu karɓa ba au zaujati abin ko matar ubansa matar uban shi za ita za ta ba da shaida ko kuma shi zai ba da shaida kan tana bin haƙƙi duk ba za a karɓa ba kai wa hal su matu matu halu a galab duk inda halin tuhuma ya yi jaye ba za mu karɓi shaida ba ko da aboki da aboki ne muka ga suna abokantaka ta friend yadda ainihin abokantakan ya yi tasiri yadda ɗaya ba zai iya dare wa ɗaya ba yanzu ɗayan ko ajili ne da yake bi haƙƙi ya kawo wannan abokin nashi ba za a karɓa ba ka halatil aduwi kamar halin gaba wazinini da halin tuhuma wal khasmi da halin husuma wal wasi da kuma wasi wal majidi da mabarci duk muna lura da su wajen bada shaida wannan fa ko da an samu adalcin gashi adali ne amma akwai gaba tsakanin su da wanda zai bada shaida a kan shi ana bin wani bashi miliyan daya waye shaida aka kawo wannan mutum mutumin kirki ne to amma akwai gaba tsakanin su da wanda ake bi kuɗin to kaga wannan gaban za ta iya tasiri wajen ba da shaidan nan ba za mu karba ba haka nan wal kasimi abokin husuma shi din wanda zai ba da shaida a kan shi din ana bin shi haƙi suna shari'a a wani kotu akan wani abu kaga abokin shari'ansa ne shi kullum ya fi so a musguna mar nan ma ba za a karba ba wal wasi haka nan wasi yaro karami ne waye shaidan shi kawo wasiyin da a hannunsa ma yake ba za ka fi shaidan wannan wasiyin ba wal madini haka nan mabarci waye shaidan ka akan kana bin kudin nan sai ka kawo malam sani malam sani nan kuma kana bin shi dubu ɗari ba shi bai da hanyar da zai biya kaga inda ya iya kokari ya daure ma gindi saboda ka sassauta mar a wannan bashin saboda haka shi ma ba za ka karba ba akwai tuma wasaga amma ya halatta an yi shahadar ibnu da ya je ba da shaida fi mahallin a mahalli ɗaya ma a bi tare da baban shi waye shaidanka akan wannan haƙƙin sai ka kawo ɗa da uba da uban da ɗan su ne shaidanka za mu karɓa ai kowa zaman kan shi a tsakanin su ne ba za mu karɓi shaidar ɗaya ma ɗaya ba amma su biyu su zo ba da shaida za a karɓa wa bihi jaral amal da wannan aiki ya gudana kuma wa zamadul ada'i zamanin ba da shaidan muke kula latta hammuli ba lokacin da aka ɗauko shaidan ba shine saha itibaru lura da shi inganta li muktadin jali ga mahukunci da ya bayyana yanzu misali mutum ne zo zai ba da shaida akan haƙƙi lokacin da ya ɗauki shaidan bai cancanci ya ba da shaida ba amma lokacin da ya zo ba da shaidan ya cancance ba da shaida to muna lura da lokacin bayarwa ne ba lokacin daukowa ba kamar yanzu misali yaro karami ne bai balaga ba kaga ba zai iya ba da shaida ba a lokacin bai balaga ba wani abu ya faru da abin ya faru ba a tashi yin rikici da hukunci akan abin ba sai bayan yaron ya balaga sai aka ce waye shaida akan wannan abin sai aka kawo yaron za ka ɗi shaidan shi saboda lokacin ba da shaidan muke kula ba lokacin ɗaukan shaidan ba lokacin da ya ɗauki shaidan kan bai cancance ba da shaida ba amma yau lokacin da za a bari ya cancanta to lokacin bayarwa ake kula shine wa zamanul ada'i na tahammud wani ma hukucin wasu
ya kuma